khaliqun an halice su ba dan su komai bane ko kuma su suka yi kansu kaga tunda bayin Allah ba su suka yi kansu ba Allah ne ya yi su ya cancanta a bauta ma Allah shi kadai sannan arrizqu mun yi bayani akan wannan at-tadbir duka mun yi bayani cewa Allah shi yake arzutawa yake ciyarwa yake shayarwa shi yake gudanar da al'amura ga baki ɗaya, to wannan shi ya sa dole a kuta ma Allah madawa. Ya ci gaba da bayani a baiki na casa'in da biyu ya ce wa mishururin saba'atu ɗan asali.
قال المؤلف رحمه الله ولشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها نعم ما لا يشيء وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث لا إله إلا الله عمة أيدي لشوطة غدا بوحي وأنا الشوطة غدا بوحي فهكذا ويسا هكذا شاليف وفي نصوص الوحي حقا وردا منذ أكل النصر wato in muka ce wahayi shine alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ya suka zo aka dauke su a matsayin kullu la ilaha illallah suka suna alqur'ani da sunna ta manzon Allah kira da aminta Allah tabbata a gare su a wannan sun zo ne ta hanyar istiqra at-tatabbu wal istiqra bibiya da ƙididdiga malamai suka tsaya suka yi ta bincike suka yi ta duddubawa wasu sharuɗa aka ɗan fara da la'ilaha illallah idan mutum ya ce la'ilaha illallah ana kawo wani sharaɗi a kanta in aka yi maganin tauhidi ana ba da wani sharaɗi a kansa suka bi suna suka yi ninkaya suka yi iyo suka kutsa sosai cikin kogin alƙur'ani da sunna sai suka ga ba sa wuce abubuwa guda bakwai wannan ilimi ne kuma aiki ne ba na rana ɗaya ba aiki ne wanda wata in an ɗauki lokaci ana yi har aka gano haka ɗin har aka zo aka bayyana wa mutane cewa sharuɗa ne guda bakwai malamai suna yi ma laƙabi da waɗannan sharuɗa ɗin da ki ya haƙoran ɗinki idan kana mu ɗanki za ka buɗe kwaɗo yana da haƙwara kowane kwaɗo da irin haƙwaran ‘yan kiɗinsa. To, ita la ilaha illallahu ki ne, wanda tana da haƙwara. Idan aka rasa haƙori guda ɗaya, ba za ta buɗe abin da ake buƙata ba. Shi yasa ma a nan, Mala ya ce fa innahu lam yantafi qa'iluha. Me faɗan la ilaha illallahu ba zai amfana da faɗan ba. Bin nutsiki ya faɗa kawai da baki ya ce la ilaha illallahu ba za ta masa amfani ba. illa haisi ya ha har sai ya cika ma'anoni guda bakwai ɗin nan, gaba ɗaya sun cika. Me ake nufi da istikmalu ha mutum ya cika waɗannan kalmomi shi ne iltizamu ha, talazunci abu, ayyukanka da ɗabi'unka da yanayinka ya zama ya dace da waɗannan sharuɗa guda bakwai da mutum zai faɗa. ba ana nufin sai ka haddace su ko sai ka san su keke da keke ba sai ka iya kirgo su guda bakwai din ba da yawa daga cikin musulmai za ka samu musulmai ne amma ba su san waɗannan sharuɗan ba amma ayyukansu da ɗabi'unsu yana nuna sun san waɗannan sharuɗa ɗin mun gane ko za ka san mutanen da ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba amma ayyukansu da ɗabi'unsu bai fita daga cikin waɗannan sharuɗa guda bakwai ɗin ba. To wannan shi ne abin da ake bukata. Amma idan kana da ilimi ka san su ɗaya bayan ɗaya wannan ƙarin falala ne. Za ka samu wani kuma yana da ilimi ya sani amma kuma aikinsa yana warware sanin da yake yi kaga wannan ba zai amfana da abin da ya sani ba da haka lam yantafi qa'iluha bin nutqi illa haythu yastakmiluha majmu'atan gaba ɗaya ya san su ana nufin yayi aiki da su aikinsa da imaninsa da zuciyarsa tana tattare da waɗannan sharuɗa guda bakwai da malam zai faɗe su insha Allah ta'ala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa ayyukanmu ya zama suna dacewa da waɗannan sharuɗa guda bakwai ɗin. A Allah ya dacar da mu. Malam ya ce,
قال الناظم رحمه الله العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب Na'am, ta ji su guda bakwai ɗin gaba ɗaya a cikin wannan layin ne. Al'ilmu ko ka ce wal ilmu wal yaqinu wal qabulu. Al'ilmu wasu sukan tsawawo. Al'ilmu wal yaqinu wal qabulu abu uku. Walin qiyadu fadri ma aqulu abu nawa? Hudu. Al'ilmu wal yaqinu wal qabulu walin qiyadu hudu. Fadri ma aqulu. Wannan cikin baiti ne. Mun gane? yana da kyau a ce ka haddace su waɗannan ko da baka haddace kasidun gaba ɗaya ba a ce ka haddace su al-ilmu wal yaqin wal qabul wannan kan kowa haddace ko wal qawl wal inqiyad fadri ma aqulu hudu was sidq wal ikhlas wal muhabba dawa bakwai sun cika was sidq wal ikhlas wal muhabba waffaqaka Allah lima ahabba al-ilmu ilmi ilimin la ilaha illallah ya zama kana da ilimi a kanta wal yaqin da kuma yaqini wato yardar da babu shakka a ciki rashin kokonto shine yaqini wal qabulu da kuma sallamawa ka sallama ka miƙa wuya eh sallama eh karba kai ka karbi kalmar hannu biyu babu sako-sako cikin aiki da ita wani iyali da kuma sallamawa miƙa wuya fajari ma a ƙulu ka fahimci abin da nake faɗa yana faɗa wa mai karatu ka tsaya ka gane ka fahimci abin da nake faɗa maka wasu wal ikhlasu da kuma gaskiya kalmar ya zama ka gaskata ta wal ikhlasu da yi dan Allah wal mahabba da nuna soyayya ga Allah da manzansa da mabiya wannan kalma ta la ilaha illallah waffaqaka Allah lima ahabba Allah ya dacar da kai zuwa ga abin da yake so. A waɗannan su ne sharuɗa guda bakwai, a ga bayaninsu kamar haka, al'ilmu bi ma'anaha, almuradu nafiyan wa isbatan almunafi lil jihar. Ka santa ilimin la ilaha illallah sanin ma'anarta, ma'ana shi ne kasancewa akwai korewa akwai tabbatarwa, a cikin kalmar la ilaha illallah. tana kore me tana kore bauta ma duk abin da ba Allah ba ba za a bauta masa ba ko shi wane ne mun gane ko ko kuma shi menene ba za a bauta masa ba in ba Allah ba daukakin sarki shi kadai ba a wa isbatan da kuma tabbatar ma Allah bauta in ka kore din to zaka tabbatar ma Allah kar ya zama an kore gaba ɗaya babu tabbatarwa saboda akwai waɗanda su kawai a gurin su ba wani abu da za a bauta masa suna nan arna asalin arna ba sa bauta ma komai ko gunkin ma ba sa bauta masa mun gane ko to a tabbat a kore bauta ga komai a tabbatar ma Allah maɗaukacin sarki wannan shine ilimi wanda ya kore jahiltan sanin haka din qala Allahu azza wa jal ubangiji subhanahu wata'ala yayi umarni da sanin ma'anan la ilaha illallah yace fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai aka ce me fa'alam ka sani a sannan imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i ya ce game da wannan fa bada abin ilmi sai Allah ya fara da ilmi da me da sani sanin ma'anan la ilaha illallah qabala al-qawli wal amal kafin ka faɗa kafin kai aiki kafin kai magana da bakinka kafin ka yi aiki dole sai ka san sai kana da ilimi na ma'anan la ilaha illallah ubangiji subhanahu wata'ala ce illa man shahida bil haqqi fa yawma idhin la tanfa'u shafa'atu indahu illa man shahida bil haqqi ko wala tanfa'u shafa'atu indahu wala yanfa'u alladhina yad'una min dunihi shafa'atu illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun ceto eh wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata ko illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun wadanda suke bauta ma wani koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ceto ba zai musu amfani ba illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaida da al haqq al haqqu ita ce me ita ce la ilaha illallah wa hum ya'lamuna kuma bayan sun shaida da la ilaha illallah shine ya zamana sun san ma'anar la ilaha illallah din kaga anan ma sai aka yi magana akan me sai aka yi magana akan sanin ma'anar la ilaha illallah ba wai kawai mutum ya faɗe ta da baki ba kuma bai san abin da take nufi ba wannan shine sharadi na farko wato mutum ya san ma'anan la ilaha illallah Ubangiji subhanahu wata'ala ya sake maganan sharaɗi na ilimi game da sanin la ilaha illallah. Ubangiji ya ce shahidallahu annahu la ilaha illallah annahu la ilaha illahuwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil isbi. Allah maɗaukakin sarki ya shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai. Wa ulul ilmi malamai masu ilimi sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Ƙa'iman Bilkisli, Allah maɗaukakin sarki yana tsaye da adalci. Duka waɗannan suna nuna mana me ilimi game da kalma ta la'ilaha illallahu, ya zama na sai ilimi ya shigo cikinta. Ubangiji ya ce wa tilkal amsalu na guribu halin nasi, wa ma ya aƙiluha illal alimun. Idan Allah ya bugo misalai, sai ce ba mai fahimtar misalin sai masu ilimi inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama masu jin tsoron Allah cikin bayinsa su ne malamai kun ga kenan ilimi yana da amfani mun gane ko wai ka zo ka kushe ka ce ai ilimi ba shi bane aiki da ilimi eh haka ne to amma tabbas idan ka duba zaka ga kamar yadda Allah ya faɗa masu jin tsoron Allah su ne malamai zaka ga duk sanda ilimin ka yayi yawa ya ƙaru to akan samu datarwa zuwa ga tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, akan samu datarwa zuwa ga aiki. Da haka za ka ga manya-manyan bayin Allah za ka ga malamai ne ba jahilai ba. Mun fahimci wannan ko? Hal ya sauyi lazina ya alamuna? Wallazina la ya alamu? Inna ma ya tazakkaru ulul albab. Allah ce babu yadda za a yi masu ilimi da marasa ilimi su zama sun yi daidai lalle masu tunani akan haka su ne waɗanda suke ulul albabi a waɗanda suke masu wato hankali su suke fahimtar cewa akwai bambanci tsakanin mai ilimi da wanda ba shi da ilimi ya zo a cikin sahih muslim daga Usman bin Affan radiyallahu anhu kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhala aljannata wanda ya mutu yana da sanin wato bai jahilci wannan ma'anar ba yana da sanin ma'anar la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah ba wanda za a bauta masa ko shi waye ko shi menene in ba Allah ba to wannan mutumi in ya mutu akan wannan ilimi to ya shiga aljanna inji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wannan hadisi akhrajahu al-Imam Muslim wannan shine sharadi na farko al-ilmu al-munafi lil jahli sharaɗi na biyu shine me al'ilmu wal yaƙini ni ake nufi da yaƙini shi da kishiyar shakka imaninka ba a so shakku ya shiga cikin imaninka wasu larabawa da suka zo gurin manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi suna so su alfahari da imani sai suka ce amanna Allah ce qalatil a'rabu amanna kullum tu'minu walamma yadkhulul imanu fi qulubikum walakin qulu aslamna ko walamma yadkhulul imanu fi qulubikum da suka zo suka ce mun yi imani manzon Allah ya ce eh sai Allah ce ka ce musu ba ku yi imani ba har yanzu ku dai ku ce kun musulunta amma har yanzu imani bai shigo cikin zuciyarku ba kawai ku ce kun musulunta innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lan yartabu shine muhallin shahidin mu masu imani na gaske su ne suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, suka yi imani da manzansa, sun yadda Allah shi kaɗai ne abin bauta, sun yadda annabi Muhammadu shi ne Allah ya aiko, shi ne abin koyi. Mun gane ko? Za su bi manzan Allah, za su koyi da sunnar manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Da aka faɗa abu guda biyu, imani da Allah da manzansa, sai aka ce sun malamiyar tabu, sannan ba su shakku ba. babu kokonto babu shakka a cikin zuciyarsu wannan aqida ana so ka rike ta cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka rike ta da yaqini babu shakka a cikin zuciyarka da Allah yayi bayani akan munafikai sai yayi magana cewa suna da shakku ubangiji yace inna ma yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fa hum fi raybihim yataraddadun masu zuwa suna neman izini ka ba su permission kar su je gurin yaƙi ai waɗanda ba su yi imani da Allah ba ne ba su yi imani da ranar lahira ba sai aka kore musu imani da Allah aka kore musu imani da ranar lahira sai Allah ya faɗi me yasa ba su yi imani ba a zahiri sun yi imani ko saboda ga su nan cikin musulmai har ma yanzu za a zo a tafi yaƙi ne suka zo gurin manzon Allah suke cewa a mana a ba mu dama ba sai mun je gurin yakin nan ba saboda muna da uzuri suna nuna me suna nuna musuluncinsu mun gane ko za su ce masa ya rasulullah ya manzan Allah suna nuna imaninsu cewa shi manzan Allah ne amma sai Allah ce ga dalilin da yasa ba su imani da Allah da ranar lahira ba wartabat qulubuhum zuciyarsu ta yi shakka zuciyoyinsu sun yi shakka cewa Allah kaɗai za a bauta zuciyoyinsu cike suke da shakka cewa kai manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam fa hum fi raibihim yataraddadun suna nan cikin kokwantansu suna kai kawo a cikin wannan kokwantan suke kai kawo a je a dawo koyaushe kokwanto bai bar cikin zuciyarsu ba kun ga sai Allah ya ce musu me la yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar lahira ba ya zo a cikin hadisi daga Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu manzon Allah ya tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullahi wannan kalma mutum yace na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam la yalqallahu biha abdun ghayru shakin fihima fayuhjabu anil janna ba wani bawa da zai mutu ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan kalma baya shakka kwata-kwata kuma a hana shi shiga aljanna sai aka ce me rashin shakka sharaɗin ka haɗu da Allah ka yarda da la ilaha illallah zuciyarka ta yarda babu shakka a cikin zuciyarka to in dai kana da wannan to ba za a hana ka shiga aljanna ba za ka shiga aljanna haka an ruwaito daga abi huraira radiyallahu anhu cikin wani hadisi dogo manzon Allah ya ce ma abu huraira zan baka sako ya bashi takalma guda biyu ya ce ka rike takalman nan nawa kai yawo a bayan shingen nan duk wanda Allah ya hada ka da shi in dai ka tabbatar da cewa ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma zuciyarsa babu shakku a ciki to ka ce masa shi dan aljanna ne ka ce masa ɗan aljanna ne wani shinge ne manzon Allah yana ciki sai ba da takalminsa Abu Huraira ya ce ka bi gefen shingen nan ka zazzaga duk wanda Allah haɗa ka da shi ka tabbatar ko ya faɗa ma ya yadda da la ilaha illallah baya shakku baya kokonto to ka ce masa ɗan aljanna ne kun ga adan sai aka sharɗanta me aka sharɗanta rashin kokonto game da wanda zai ce me game da wanda zai ce la ilaha illallah wannan shine sharadi na biyu sharadi na uku shine me al-ilmu wal yaqin wal qabulu mutum ya accept ta kalmar la ilaha illallah ya riƙe ta hannu bibbiyu kada ya yi wurgi da ita a ubangiji subhanahu wata'ala ya yi bayanin cewa waɗanda ba su yi asafci ta kalmar la ilaha illallah suka yi rejectin ɗinta Allah maɗaukakin sarki ya musu uku ba da aka zo da musulunci aka zo aka ce a bauta ma Allah ba sai accept na wannan kira da aka musu ba Allah madaukakin sarki ya musu ukuba Allah ce wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min rasulin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'una aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun qala aw law ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kashirun fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatun mukazzibin ubangiji yana ba mu labari a waɗannan ayoyi cewa babu wani annabi da aka aiko shi a cikin wata alƙarya kafin manzon Allah ya zo har zuwa lokacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam idan ya zo ga wannan al'umma za su ce mu mun tarar da eh mu mun kafirce mu abin da aka aiko ku da su da shi mun kafirce sun yi me kenan sun yi rejecting mun gane ko a qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum sai manzon su sai yace bazan zo muku da abin da yafi shiriya fiye da abin da kuka tarar da iyayenku akai ba yafi abin da kuka tarar da iyayenku akai ba qalu inna bima ursiltum bihi kafirun sai ce bude mun kafirce mu abin da aka aiko ku da shi fantaqamna minhum Allah ce sai muka musu ukuba da suka yi me suka ki karba da ba a samu kabuli ba sai Allah ce sai muka musu uku ba fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin ka kalla ka ga yanda karshen masu ƙaryata ayoyin Allah yake in aka zo musu da gaskiya ba sa karbanta sai su ki karba su wurgi da ita ubangiji yace summa nunajji rusulana wallazina amanu daga nan za mu tseratar da manzanninmu da masu imani kazalika nunjil mu'minin kamar haka muke tseratar da masu imani idan Allah maɗaukakin sarki ya zo da azaba to wanda bai yi imani ba shi ake halakarwa wanda ya imani kuma shi ake wato tseratarwa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi waɗannan bayanai a cikin suratu safat Allah maɗaukakin sarki ya jero mana siffofin mutane guda biyu da waɗanda suka karɓi la ilaha illallah da waɗanda ba su karɓa ba Allah ce uhshurul ladina zalamu وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم الله يتي ذا أي أمرني زي أمرت ملائكو يتي كتترى الظالمي وأزواجهم دا أبو كنسو ما سكا ما دسو أبو كان هدنسو وما كانوا يعبدون فهدا سو دا أبن دا سكي بوتا ومن دون الله كما بايان الله دا ما سبوتر بنكين da gumakar duk a haɗa su mun gane ko wa ma kanu abuduna min dunillahi fahaduhum ila siratil jahim sai a nuna musu hanyar tafiya jahannama a ce to ku tafi kawai sai a nuna musu hanya fahaduhum sai a shiryar da su a nuna musu a ce kun galan ita ce hanyar jahannama dan haka ku kama hanya ku shiga jahannama kamar yadda masu laifi cewa za su shiga jahannama in suka ƙi shiga sai a tunkuɗa su da ƙarfi mun gane ko waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaye da su za a musu tambaya malakum la tanasaru me yasa yau ba za ku taimaki junan ku ba kamar yadda kuke taimakon junan ku a duniya eh la tanasaru eh sai a ce musu me bal humul yawma mustaslimu Allah ce yau kan za su mi kauya innahum kanu wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun sai su zo suna tambayar juna wannan ya tambayi wannan wannan ya tambayi wannan yanzu ka me yake faruwa ne kiyama ce wuta za ku shiga mun gane ko in wa qabala ba'dhum ila ba'dhin yatasalun qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin sai su fada wa shugabannin su ko kuke zuwa mana ta bangaren dama wato bangaren ayyukan alkhairi sai ku hada mu sai ku ce karmi innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin qalu bal kuntum lam takunu eh bal ballam takunu qalu ballam takunu mu'minin sai su a'a ku dai ba ku yi imani ba da kun ga dama da za ku yi imani dan mun zo mun ziga ku kun ki mun ce kar ku yi imani kar ku bi manzon Allah kar ku yi imani da annabi Muhammadu da kun ga dama da za ku yi ai masu imani kan sun yi ko an musu azaba ma amma hakan bai hana su imani ba kuma da kun ga dama da za ku yi irin nasu ko me za mu muku da za ku yi imani bal lam takunu mu'minin fa haqqa alaina ma kana wa ma kana alaina alaikum wa ma kana lana alaikum min sultani bal kuntum qauman taghi ba mu da iko akan ku wallahi ba mu da iko akan ku ku dai dama mutane ne karkatattu fa haqqa alaina qawlu rabbina inna laza'iqun gaskiyar magana ta ubangiji ne ta hau kanmu gaba ɗaya da mu da ku dan haka da mu da ku za mu ɗanɗana azaba mun gane ko innahum kanu fa aqqa eh fa'agawainakum wa fa'aghwaynakum inna kunna ghawin mu muka eh, wannan ɗinku mu muka eh, ruɗe ku dama mu ruɗaɗɗu ne mu muka ɓatar da ku dama mu ma ɓatattu ne kawai iya abin da muka yi kenan mun nuna muku ɓata da muka ɓace muka nuna muku ɓata kuma kuka biyo mu mun gane ku fa'aghwaynakum inna kunna ghawin fa innahum fa innahum yawma idhin fil azabi mustarikun inna kadhalika naf'alu bil mujrimin eh dan haka yau ku za ku haɗu a cikin azaba Allah ce kamar haka muke sakantawa waɗanda suka saba ma Allah madaukakin sarki innakum innahum kanu innahum kanu to wannan shine dalili dalili shine idan aka ce musu la ilaha illallah yastakbirun suna kin karbanta suna girman kai yastakbirun bi ma'ana ya abau suna ki ba sa karba ba sa karɓan abin da la ilaha illallah ta nuna sai su girman kai su bijire su yi ɗagawa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru wa yaquluna a inna la tariku alihatina bi sha'irin majnun za su ce za mu bar gumakanmu saboda wani mawaƙi mahaukaci suna nufin manzon Allah bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursali ya zo da gaskiya kuma ya gaskata abin da manzanni suka zo kafin sa أهم إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون dan haka ku din za ku ɗanɗani azaba mai raɗaɗin gaske kuma ba za a muku sakamako da komai ba sai abin da kuka aikata mun gane ko wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'lamun illa ibadallahi almukhlasin sai dai bayin Allah masu ikhlasi ulaika lahum rizqun ma'lum fawakihu wa hum mukramun fi jannatin na'im har zuwa ƙarshen ayoyin waɗanda suka yi ikhlasi suka bi Allah da aka zo musu da la ilaha illallah suka karɓe ta hannu biyu to su kan ba za a sa su cikin azaba ba mun gane ko su ba za a azabtar da su ba lahum rizqun ma'lum suna da wani arziki sananne da Allah ya ware musu sai aka fara ambatan abin fawakihu wa hum mukramun akwai kayan marmari kuma za a girmama su za a yi honorin ɗinsu a ila fi jannatin na'im a gidan aljanna wacce take cike da ni'ima kun ga Allah ya bamu bayanin sifofi guda biyu sinfi guda biyu sinfin wanda suka ƙi karɓar la ilaha illallah da yanda za a musu azaba da kuma sinfin wanda suka karɓi la ilaha illallah a tafkin ɗinta hannu bibbiyu da kuma irin ni'ima da Allah maɗaukakin sarki zai yi musu ranar tashin alƙiyama Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu a ubangiji yace man jaa bil hasanati falahu khairun minha duk wanda yazo da kyakkyawan aiki ran tashin alkiyama Allah zai bashi ninki mafi alkhairin ta wan wa man jaa bis sayyiati man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faz'in yawma idhin aminu wanda yazo da kyakkyawan aiki ran tashin alkiyama za a bashi mafi alkhairi sakamakon mafi alkhairin abin da ya aikata kuma ran tashin alkiyama zai zama ya amintu daga firgici da ranar tashin alkiyama zai zama Allah maɗaukakin sarki ya datar da shi a ya zo a cikin hadisi na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace misali na da misalin abin da Allah ya aiko ni da shi na shiriya da alkhairi shine kaman misalin wani guri ne daji yana da kyau dajin sai aka yi ruwa sai ya riƙe ruwa ya fitar da tsirrai mutane suna amfana da shi suna ɗiban ruwan suna sha sannan kuma ana noma a gurin misali na biyu misali kamar guri ne wanda shi baya fitar da tsiro amma yana riƙe ruwa za a zo a ɗebi ruwan a sha za a yi bayi za a janyo ruwan ya je gurin da yake fitar da tsiro a yi shuka a yi noma da shi ya ce misali na uku ya ce misali kamar ƙasa ce faɓo babu ciyawa ba ta riƙe ruwa idan aka yi ruwan saman ma baya zama a gurin sai dai ya gangara ta fitan wani guri ya ce to misalin wanda ya karɓi shiriya ta shine misalin wancan ƙasashe guda biyu da mai fitar da tsiro da kuma wacce take riƙe ruwa ta ajiye ruwan a ɗauki ruwan a amfana da shi misalin wanda bai imani ba kuma shine misalin ƙasar da ba ta riƙe ruwa kwata-kwata kuma babu tsiro a cikinta yace dan haka fa mislu man alima wa allama kamar misalin wanda yayi ilimi ne ya kuma me ya kuma karantar da ilimi kayi ilimi ka karantar da ilimi kowa akwai gwargwadon alkhairi da zai samu wanda kuma bai daga kai ba bai karbi abin da aka aiko ni da shi ba kamar ƙasa ce wacce bata amfana da ruwan da aka saukar daga sama ba wani hadisi akhrajahu al-imam al-bukhari al-Imam al-Bukhari shi ya rawaito wannan hadisi din a shar'i na uku kenan sai shar'i na nawa shar'i na hudu lokaci yayi al-qabul al-manafi li raddi eh ayi raddin abu ayi rejecting din sa a ki karba mun gane ko wannan da aka zo musu da la ilaha illallah sun karbe ta hannu biyu kishiyarsa kuma sai suka yi wurgi da ita ba su karba ba mun fahimci wannan ko Allah ya datar da mu a za mu tsaya a nan zai zama shi ne ƙarshen zama na goma sha ɗaya abinda muka karanta daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki fahimtar da mu daidai subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun ce shi da 30 da